أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu sake haduwa a nan da salati da sai da abubuwan karbe ba a kan yau mai cin alhamis kuma shi biyar a shekara da kuma da dari da arba'in da hudu wanda daidai da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai albarka mai da muke a kullum mai kiran ranakun Ramadan kuma mun gangaro zuwa ƙarshe-ƙarshen suratu qad sami ko suratul mujadila Allah rahmu sai mu koma daga alamtar ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم Ubangiji yana magana game da munafukai ya ce manzo Allah baka gani ba baka yi duba ba zuwa ga waɗanda suka jiɓanci mutanen da Allah ya fushi a kansu. Wato munafukai ba su da abokai kamar Yahudawa. Za ka duk abin da ake cikin garin Madina, a tungar Yahudawa suke maraita su isar da sako su faɗi abin da aka yi. Daga can kuma za a ingizo su a faɗa musu yadda za su raba kan musulmi. Sai Allah ce mahum minkum wala minhu. Su ba nasu bane kuma ba naku bane. Jemagu ne. Ba su musuluncin ba su yahudancin. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون irin su ne ke ƙarya kuma su rantse suna sani cewa ƙarya suke akwai wani daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune tare da jama'a yace za ku ga wani mutum zai shigo muku yanzu iri kaza da ya shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me me ne muku kai da wani kuka zauna kuna zagi sai rantse da Allah bai yi ba Allah Jibril ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sifofin munafukai yin rantsuwa wadda ake ce ma yaminul gamus al-gamus rantsuwar kahara wadda ba ta da kafara mutum zai ta da gangan don kin Allah da nuna Allah bai da girma gare shi la taj'alu Allah urdatan li imanikum an tabaru wa tuqsi wanda su kuma rantsuwa suka yi da Allah don ta hana musu yin abin da an daidai. So ba amfani da sunan Allah wajen ƙarya ba amfani da sunan Allah wajen ta'addanci. mai yin haka yana cikin alamun munafurci da nuna cewa mutum bai san Allah ba Allah ce ta ka zo amanahum junna sun riƙi rantsuwoyinsu eh da daidai muke ba Adallahu lahum
addallahu lahum azaban shadidan Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani saboda munafurcin su innahum sa'a ma kanu ya'malun su fa abin da suke aikata wannan ya riga ya munanta saboda ka dan adam abin da ya shuka shi ke girma wanda ya kyautata zai ga kyakkyawan da ya munana kuma zai ga mummuna ittakhadhu amanahum junnatan اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اتخذوا أيمانهم جنة suriki rantsuwoyin da suke yi da Allah a matsayin garkuwa daga fushin manzon Allah da fushin mummuni zaka za su yi ƙari za su yi ta'addanci sannan su yi ƙari su rantse da Allah bisa ƙarya su kare wannan ta'addanci fasaddu an sabilillah sun yi saddu daga hanyar Allah ana sun kange mutane daga bin gaskiya abinda yake ce masaddu mutum ya zama yana hana wani bin gaskiya ko yana rage masa ƙarfi ga bin gaskiya ko yana daƙile shi ko yana sare masa gwiwa innahum sa'a ma kanu ya'malun hmm?
اللهم أجمعنا
falahum azabu
wallahi na faɗa ba ni ganin littafin ne dake kuma duk littafai na arziki duk ƙananan rubutu ne falahum azabun muhin suna da azaba mai wulaƙantarwa wato saboda sun yi imani eh sun yi ƙaryar imani sun yi taurin kai akan muminai sai Allah ya saka musu da kaskanci da wulaƙanci cikin azaba ranar alkiyama dan Allah ce lan tughni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su wadatar da su wala auladuhum ƴaƴansu ba za su wadatar da su min Allah shay'a ba su hana Allah ya musu abin da ya tashi ba ruwan Allah da tarin dukiyarka ba ruwan Allah da yawan ƴaƴanka inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum babu ruwan Allah da gangar jikinka babu ruwan Allah da tarin jama'arka babu ruwan Allah da kuɗinka da mukaminka duk ba ruwan Allah da su abinda ubangiji yake kula da shi shine zuciyarka da aikinka ulaika ulaika sabun nari wa inna sune yan wuta wa inda za su tabbata a cikinta yau mai asubullahu jami'a يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah zai ta da su baki ɗaya fa ya halifu na lausi su rinka yi Allah rantsuwa kama ya halifu na lakum kama yadda suke maku rantsuwa wato saboda taurin kai alkiyama ma a lahira sai sun ma Allah rantsuwa karya ita suke yanar duniya sun malamta kun fitinatuhum illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushriki انظر كيف كذبوا على ربهم على هرا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ba wani abu ne za su yi ba alkiyama ban da rantsuwa wallahi rabbina ma kunna mushriki ubangiji ka sani wallahi mu ba shirka muka yi alhalin suna tare da mushrikai suna karfafa shirka suna goyon bayan shirka wa yahsabuna annahum ala shay ba suna tsammanin suna rike da wani abu wai suna da hujja saboda suna zuwa masallaci suna zuwa wurin annabi ala innahum humul kadhibun Allah ya ce ku saurara haƙiƙa su ne maƙaryata abin da ya faɗa a surar su ta musamman ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhib har ya suke basu da imani istahwaza alaihim ash-shaytan shaytan yayi wasa da hankalinsu an sahum dhikra Allah sai ya mantar da su ambaton Allah أولئك حزب الشيطان والنسون يرنون الشيطان ألا إن حزب الله حزب الشيطان هم الخاسر حقيقة رنون الشيطان سنة ونسكي تابعوا أشيكي الشيطان ينادى رنونا أسكي متان ينادى سوجوجي ما سورجستا don haka ka binciki kanka cikin wace rajista ne cikin rajistar rundunar Allah ko rundunar shaidan sannan sai Allah ya magana ta sa runduna na'am innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fi azallin كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز kafin rundunar Allah ba mu gan maganar rundunar shi innal ladina yuhadduna Allah wa rasul hakika wanda ke kafa kiyayya da Allah da manzo suke saba Allah da manzo suke kauce mu dokokinsa da shari'arsa ulaika fil azallin wayannan suna cikin kaskanci da haka duk wanda ba su riki dokar Allah ba za su zama da kaskanci kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusul Allah ya rubuta ya wajabta ya tabbatar yayi hukunci cewa la'agliban nan lalle wallahi ni zan yi rinjaye ana wa rusuli ni da manzanni za ka gaskiya duk wanda aka kita sai ta bayyana mu duk wanda aka yaƙe ta sai ta ɗaukaka sai ta fice saboda haka mutane kwantar da hankalinsu Allah zai bayyana gaskiya Allah zai bayyana gaskiya amma ana iya jarabtar mutane a cikin wahala kafin bayyana gaskiya inna Allah qawiyyun aziz ita Allah mai cikakken ƙarfi ne mai cikakkiyar buwaya la tajidu qauman لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah ka sanya mu a cikin su la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulahu bayan da Allah ya magana masu kauce ma Allah da manzo su kauce ma shari'ar Allah da manzo su kibin dokokin Allah da manzo sai ki to ba za ka samu wasu mutane da suka imani da Allah da ranar lahira yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu kuma idan suna soyayya da wanda ya ki Allah da manzo wanda ya kauce ma Allah da manzo zaka aqida ce imani ne cewa masoyan Allah masoyan mu'minai ne makiyan Allah makiyan mu'minai ne shi kuma Allah suwaye masoyansa masu imani masu taƙawa masu kyautatawa masu haƙuri ko su wane ne makiyansa masu kafirci masu ƙin manzo masu kauce ma shari'a to masoyan Allah masoyan mu'mine ne maƙiyin Allah maƙiyin mu'mini ne wannan kaida ce don haka Allah ce la tajidu qauman ba za ka samu su mutane ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa su iman da Allah da ranar lahira yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna soyayya da wanda yake Allah da mansa so da ka kai tsaye da mutum ya ce shi bai yarda da Allah ba sai ka ce ni kuma ba ruwa ba ni ba in ya ce ya yarda da Allah bai yarda da manzo Allah ba ka ce har yau ba mu tare da mun yi baran baran kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده Allah ya ce akwai abin koyi kyakkyawa gare ku da Ibrahim da wanda ke tare da shi a lokacin da suka gaya mutanen su masu shirka cewa inna bura'a minkum mun baranta da gare ku mimma ta'buduna min dunillah kuma mun yi baran-baran da abin da kuke bauta ba Allah ba zan bauta musu zaka kowa kai shirka kai ba za ka yi iyaye ne shugabanni ne masu mulki ne kowane ne yake shirka sai ka ce ni ba ni tare sannan suka ce kafarna bikum wa bada wa bima kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa wa baghdha abadan mun rabu da ku mun yi baran-baran ku mun kafirce muku sannan kiyayya ta shiga tsakaninmu wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kiyayya da kyama ta shiga tsakanin mu da ku abadan har abada ila yau kiyama babu ran da zamu kaulace ku sai kun dawo ku so Allah in kuka lura su tsakanin su haka suke ba'dhum awliya ba'd yasa Allah ce illa taf'aluhu والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كافرين ما جئن تنجوناني duk inda suke haɗa kai suke a jinsu musulmi Allah ce to in ba ku yi haka nan ba kuka haɗe kuma kuka dunkule kuka zama saɓanin su to za a samu fitina ma'ana addini zai rauni wa fasadun kabir za a ɓanna mai yawa saboda babu abin da ke kawo gyara banda addinin musulunci Allah ya ce ba za ka samu masu imani suna son kafirai ba walau kanu aba'ahum ko da kafiran nan ubannin su aw abna'ahum ko da ƴaƴan su ne aw ikwanahum ko da ƴan uwan su ne aw ashiratan ko da dangin su ne to kuma babban misali a tarihin musulunci shine sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba su rabu da shi ba akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba wanda ba su yaka ba kan manzon Allah sai dina Abubakar ya tashi kashe mahaifinsa Abu Ubaida ya kashe shi har lahira ubansa ne na cikin sa amma ya kashe shi saboda yayi sa'in yayi sa'in sa da manzon Allah yayi ja'in ja da tutar addinin musulunci ya ce babu la ilaha illallah bai da daga ta ya kai shi lahira sannan Mus'ab bin Umair an kamo dan uwansa wurin yaki amma me ya faru maimakon ya karɓe shi ya fanshe shi sai ce kai kai ka kula da wannan ka rike shi da kanka ya kuto la uwarsa kuɗi gare ta sai ce kai ba dan uwana bane ce sam ni kan ga dan uwana ne wannan da ya kamo ka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya suka kore kowace irin zumunta in ba ta musulunci in babu musulunci sun sun yanke babu Abdurrahman ibn Abubakar as-Siddiq bai musulunta da wuri ba ko da ka yakin badar kafiri ne kuma yana cikin yakin mayakan badar na kafirai yake ce baban sautara yace wallahi nayi ta kauce maka a badar yace wallahi ka ku ni kan da na ganka wallahi ban kauce wallahi da ka rade jahannam ɗansa da cikinsa أو أشيرته ده عمر ده علي ده عب ده بقى عثمان بقى كان جيران عباس جعفر أحسنت بارك الله فيك جعفر دان أبو طالب kowane su ya kashe ɗan uwansa su suka kashe Utba suka kashe Shaiba su kashe manyan uwayensu wanda ake takama da su dangin su ne na kurkusa saboda haka su sabai in ka so Allah na su kake in ka ki Allah makiyin su kake simple domin yau sai ka ji ana kame kame ai Allah bai hana hulɗa maganar hulɗa daban maganar soyayya da jikinta abokin hulɗa yana da bambanci da masoyi kowa ya san abin da ake ma abokin hulɗa ko ko kowa ya san abin da ake masoyi so babu shakka addinin musulunci ya yadda mai hulɗa da kafirai ya ce mana la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ko in tabaru wa tuqsitu ilayhi inna allaha yuhibbul muqsitin an yadda mu kyautata musu an yadda mu hulɗa da su an yadda musu adalci amma duk mutumin da ya ce shi bai yi da Allah sai ka ce ni ma ban yi da ko bai yi da manzo Allah sai ka ce ni ma ban yi da ko ko shi dan shi'a ne ya ce ban yi da waliyan Allah safa manzo Allah sai ka ce kai ma ban yi da duk wanda ya baranta daga masoyan Allah kai ko sai ka baranta man adali waliyan faqad azantu bil haqq duk wanda yake kiyayya da masoyin Allah to Allah ya shirya da mara yaki da shi Allah ce ulaika kataba fi qulubihimul iman waɗannan masu wannan sifa ta cewa ba su son kafiri ko uban su ne ko dan su ne ko dangin su ne to waɗannan su ne Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min Allah ya karfafe su da ruhi daga wurinsa da imani wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana shigar da su gidajen aljanna waɗanda kormuki gudana ƙarƙashin su Khalid bin Fiyas suna matabbata a ciki, radiyallahu anhu wa rabu. Sun yarda da Allah, Allah ya yarda da su. Ula'ika hizbullah, waɗannan su ne rundunar Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ku saurara hakika rundunar Allah su ne masu rabauta. Ta kenan manya-manyan sifofin rundunar Allah shine cewa zuciyarsu tana ga Allah ka coka. In ka bi Allah kai an nasu, in ka ki Allah babu wansu da wannan shine ƙarshen surar ƙarsame wanda kamar yadda muka gani duk da sura ce madaniya amma ta karantar da abubuwa da yawa na turakun imani sannan tun farkon ta koya mana wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen sakin aure da cewa sakin aure doka ce ta Allah dole ne an za a yi shi bisa dokar Allah kada a yi saki na bid'a kada a yi saki na sabo sannan idan aka yi saki to akwai dokokin Allah game da dawowa kome in bukata haka ta kama bayan wannan sai Allah ta'ala ya ba mu wani nau'i na tauhidi na sanin Allah da cewa mayalwacin ilimi ne da ji da gani ba abin da ke boyewa da gare shi su ne maganan ganawa da manzon Allah wadda mun ji hukuncinta sannan ya ce to duk sanda za mu gana mai ganawa ta alheri ya kawo ladabi daga cikin ladubban ɗaliban ilimi cewa idan ana majalisi wani ya zo bai samu wuri ba a matsa masa wannan yana cikin aikin imani a ƙarshen surar sai Allah tabaraka wata'ala ya shiga maganar munafukai da yadda suke jibintar kafirai maimakon musulmi sai nuna cewa manya-manyan abubuwan da ke nuna kana da imani su ne ka lizimci ima Allah da manzo sannan ka so masoyan Allah da manzo suratul hashr bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوته بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وانا يتجي سورة تبيو لغا تشم مسبحات وانا يتجي سورة الحشر انكرات سورة الحشر سورة آية تبيو التي هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر Allah ya kori kafirai da gidajensu a tashin fa wanda ya nuna tashi na biyu na nan take shahab da na uku wannan sura ta sauka a lokacin da yahudawan banu nadir suka ci amanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ya bashi izini ya yi kun san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina bayan da ya fara shata wuri ya gina masallaci abu na farko da ya yi shine ne shine haɗa kan mutanen Madina su zama ‘yan ƙasa guda, cewa kowa na da addininsa, wala'ar kowa tana da addininsa amma ƙasa ta mushe gaba. Saboda haka duk abin da ya tunkaro wani ɓangare nawa ya tunkaro saura. Kun ga wannan ga Yahudu alheri ne da sun gane. Saboda in za a kai musu hari manzo Allah zai shiga masu. Shi ma manzo Allah in wani abu ya same shi su ma wajibi ne bisa ga wannan yarjejeniya su shiga masa. bayan wata shida da yakin badar sai wani al'amari ya faru amr ibn umayyah ad-damri ya fita shi da wani ayari da manzo Allah ya aike su sai suka zo ƙarshen watan jimadal akhirah ranar da ake kokonton wata ya fita ko bai fita ba idan wata ya fita an shiga watan mai kenan an shiga watan rajab wa rajab da shi watan ne mai amsar farko kuma ya ci shi ne ma fardun ko shi ne yake shi kadai mun ce muku salatatun sardun wa wahidun fardun rajab shi kadai yake shi ne watan bakwai sannan can gaba muna da zulqaida da zulhijja da muharram to ba a yaƙi cikin watan watan alfarma ba a yaƙi cikin watan rajab to a wannan daren amr ibn umayya sai game da wasu mushrikai ya musu kwantun bauna ya kashe biyu a cikin su da dare ne rana ta ƙarshe a watan zulqaida eh a cikin watan jumadal akhir to tunda wata ya bayyana kina na daren ɗaya ga wata da haka yaƙi ya haramta a wannan lokaci sai mushrikai suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ƙara suka ce ya kashe mana ‘yan uwa cikin wata mai alfarma wata mai alfarma kuma ba a yaƙi shi ma musulunci yadda ba a yaƙi a wannan lokaci saboda kullum yana da kyau za akwai lokaci na tsagaita wuta in kuka lura wata rahama Allah ce ga mutanen jahiliya cewa duk fitintunin da suke suna da wata hudu da ba a yaƙi ba a faɗa sama saboda hanyoyi za a yi ta kasuwanci komai lafiya da watannin sun ƙare sai a koma hikima musulunci da ya zo cewa zai bai yarda da watanni masu alfarma ba shi da ba yaƙi yake so sai ya fara yarda da watanni masu alfarma a hankali sai bi hanyoyin da ma ba za a yaƙi ba nan gaba in kun tuna can baya mun karanta tambayar da aka yi manzo Allah game da shahrul haram yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fihi suna tambayar ka wai menene hukuncin yaƙi a wata mai alfarma yanzu musulmi ne ya yi yaƙi ya yi kisa a ci wata mai alfarma menene hukuncinsa sai Allah ya ce kul qitalun fihi kabir ga ya musu yaƙi a ci wannan wata babban abu ne lallai musulmi da suka yi sun yi laifi ta gadar ta musulunci sai Allah ya ce wa kufrun bihi wal masjidil haram وإخراج أهله منه أكبر عند الله أما أتي أبو أكد كتير وأن سمجي وأنها ورد الله وكفر به كل كافر شيء مع الله صد الأصل وصد عن سبيل الله وكفر به كو والمسجد الحرام توشيا كنجيا دغا داكين الله منزو الله يا تاشي زي تفي yayi umra kun hana shi musulmi kun hana su dawafi wannan babban laifi ne a gurin Allah wa kufrun bihi kuna kafirci a masallaci mai alfarma wal masjidil haram kuna kafirci da Allah kuna kafirci a masallaci mai alfarma to Allah ce waɗannan sun fi girman laifi bisa ga wannan da musulmi suke wal fitnatu akbaru min al qatl kafirci ya fi kisa al fitna anan ita ce kafirci da hana musulmi yin addini da hana masu son shiga musulunci wannan da kuke yi da sabbin sabilillah to sun fi girma a wurin Allah muradi shine da haka ta faru sai zama dole ne manzo Allah ya biya diyar wa'annan guda biyu da aka kashe duk da kafirai ne amma an kashe su ba lokacin da ya dace ba to a gurin tattara kuɗi don a biya diya sai manzo Allah sai ya tashi je tun garban nan nabi ya faɗa musu ga abin da ya faru don haka na zo ku ba da taku gudunmawa domin in ba mu biya ba za a yaƙe mu yaƙin da ya shafe mu ya shafe ku tun yanzu ko za a bugu ƙasa ɗaya muke al'umma ɗaya sai suka ce abul qasim ai ka cancanci sai da haka ai da baka zo ba ma kai zaman ka gida kai ko za mu baka kaji munafukai masu zaƙin baki suka samu wata kwana suka aje manzo Allah suka ce manzo Allah ka zauna bari mu je mu shiryo abin da za mu kawo maka suka je suna ta mitin tsakaninsu ai ga dama ta samu yanzu idan wani ya hau ta nan sama kun ga wannan dutsen in ya sako masa shi shi ke an wuce wurin duk abin da za su inda mun kashe shi ai magana ta ƙare wani a cikinsu ya faɗa musu ya ce wallahi in kun yi haka sai Allah ya faɗa mishi labari kada ku yi sunan shi sallam ibn mishkam ya ce wallahi in kuka yi wannan sai Allah ya faɗa mishi to haka ko aka jibril ya zo faɗa manzo Allah da manzo Allah ya zabura kafin abokan tafiya su ahamo ya kai madina a fusace suka zo ce ya rasulullah ka fita ba mu san tafiyar ka ba manzo Allah ya ce ai sun yi niyyar su kashe ni ku sani ko kaga manzo Allah ya je garin da shi da kwarorin mutane tunda zaman lafiya ake yi ko da ƙarfi ana iya musu taron nagi a kashe su kuma shi din shine muradi sallallahu alaihi wasallam zaka dai tashi bai tsaya gidan kwaba sai madina sannan sai manzon Allah ya aika musu wasiƙa yace ukhruju min almadinati wa la tusakinuni biha wa qad ajjaltukum 'ashran faman wajadtu ba'da dhalika biha darabtu 'unuqa kun saba alƙawari zaka ku fita daga madina kar ku sake zama da ni cikin Madina. Mun zauna da ku bisa ga aminci, mun ce mu kare ku ku kare mu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Amma kuna niyyar kashe manzo Allah to ku fita. Amma saboda adalci adalci manzo Allah ya ce ajjaltukum ashirin na ba ku kwana goma. Duk shirin da za ku yi ku ya ce amma duk wanda muka gani bayan kwana goma to za mu kashe shi. suka yi kwanuka suna ta shirye shirye kaga da sun fita duk abin da suka fita da shi manzo Allah ba ruwan shi su dai bar garin kawai sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai je same su yace la takhruju min diyarikum fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum fayamutuna dunakum وتنصركم قريضة وخلفاءكم من خطفان إذا يشكو ده جدا يهود متانين مسورة su su suka fara ganuwa tun ana zaune lafiya su ganuwa gare su za ka biyu da kai baka yi tsallaka ka shiga gare su baka yi kai musu hari kai tsaye sai abdullahi bin ubai ce don me za ku fita ina da mataimaka mutum soja dubu biyu gare ne za mu zo mu shigo cikin garin ku taimakon ku yaƙi akan muhammad sannan ga banu ƙuraiza ‘yan wanku ne za su taimaka muku sannan kuma ai ga kabilan gatsafan za ta kawo ɗauki tunda ku riga kun yi hilfi tsakanin ku akwai alƙawari da yarjejeniya tsakanin ku da su to akan haka Huyay ibn Akhtab shugaban su ya aika mu manzo Allah sallallahu alaihi wasiƙa cewa inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalaka an ki a fita kai abin da za ka iya kaga ya so ka da fitina makar da al'umma manzo Allah ya yi wannan kabbara kabbara sa ce Allahu akbar fashi ya zo da mu abin da yake so ke mu adalci ne muka yi amma kun ce kankara to muna da magani don haka manzo Allah sa so ya kira ayyuna bi qadi da washi tuta shi ne runduna ta gaggawa emergency unit aka je aka kewaye banin nazir aka fara jifansu ina abdullahi dan ubayyu shiru ba labari ina banu quraiza no communication ina ga kafana babu network ko labari babu to sai Allah ta lai amfani da tasa runduna ya zo su ta inda ba su tsammani ya jefa musu wani irin firgici da tsoro da tashin hankali runduna daga cikin rundunonin Allah ke idan kana faɗa da maki duk dabarar da zaka sa masa tsoro ya rike ta to kai don da kai haka nan ka gaba ce nasara a kansa amma in yana nan da courage to akwai matsala to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye su daga cikin manyan abubuwan da suke tutiya da su akwai gonakin da bindai Madina ko ina da binnai ce to inda kaga da binnai galibi na Yahudu akwai na sauran Laraba amma su gaba ɗaya garin suke waye ke da binnai saboda manzo Allah ya bukatar sai ce duk a ci gaba da sassaran dabino hankalin su ya tashi to me hada ka kuma da dabino abinci ne me hada ka da saran abinci ashe kai ma mai gyara ne ba mu barnaci ne kai za ku ji Allah ya ba su amsa nace ubangiji yace ai haka kuma don a sa muku bakin ciki saboda dabino wahalar reno gare shi ba kamar kowace kowane icce ba ne sannan albarka gare shi domin yana nan ka duk shekara zai bada yayin itace don ka tumbuke shi kayan mutane a sa to ƙarshe dai sai suka aika manzo to cewa yanzu dai suna bada hakuri za su fita ta baya ga wasa ke eh ba sun sha wuta ba abin da aka ba yi ba yake su ba kawai dan jifa da bindo da duwatsu kun gane ba ai ba ai barazana kawai kai basu sai Allah ya jefa razali a zuciyarsu don haka sai suka ce to a faɗa Muhammad yanzu ya da zasu sai manzo Allah ce yanzu kan da sharadi za ku fita kawai da iya abin da raƙumin kuke ya ɗauka kaga iya adadin raƙumin ku iya adadin kayan ku saura kuma dole ku bar su sannan ba a fita da makami haka duk wanda bai fito ya fito yana saranda ya daga hannuwa sama ba takobi ba mashi ba adda ko sulke babu babu garkuwa ku fito haka nan a matsayin wuri ba tafi yaki ku fita mun yadda kuke ai in ka lura wato ko a haka akwai adalci ga misalin sallallahu cewa duk abin da raƙuba ke ɗauka ku ɗauka ai kaga sai abin da suka gada sun ɗibi dukiya ba ta wasa amma tare da ko sun bar dukiya ba ta wasa saboda akwai arzikin amma da tun tashin farko kwanan nan goma da ma ce manzo Allah sai yi haƙuri ka ƙara mana sati biyu zai ƙara musu su je su kai kaya Khaibar kilomita 60 ne su dawo su koma su kun gane sai aka ce fita guda za a yi ba iya abin da raƙumin kuke ɗauka shi za nan za ka gane duk ya ƙoƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsokar sa kai fitina a ciki to bayan da suka fita sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzonsa wannan gari salon alu cikin ruwan sanyi don haka abin da aka gada shi aka kira shi fai'i an samu takobi kaɗai an samu takobi ɗari uku da arba'in an samu dir'i wato irin sulken nan da ake sawa na yaƙi kusan guda hamsin da biyar an samu kayayyaki da yawa an samu abinci an samu sannan ga gidajen amma saboda keta sai suka rika rusa gidajen kafin su fita ai wannan ƙarin baƙin ciki ne gare su gidan da ka gina da kanka yau barin gari ya kama ka kuma kana ka san ba za ka dawo ba sari gidajen ƙarin tabbaci ne da cewa kun da kun fita har abada babu dawo shi ne Allah ta'ala ke cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk sun yi ma Allah tasbih huwa al-azizul hakim Allah buwaye ne mai cikakkar gwaninta huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim Allah shi ne wanda ya fitar da kafirai na ahlul kitabi daga gidajensu li awwalil hashri a kora farko ko kake ran Qur'ani ya tabbatar da ko ta kora nan gaba ko ta tabbata domin bayan su an kori banu Qurayza bayan su an kori banu Qurayza bayan kuma an je Khaybar din ma tun kada ta su an yake ma badantu man yakhruju Allah ce ba ku tsammanin za su fita ba musulmi ba su taɓa tsammanin irin yadda ganuwar ban na zirfi kawai za su ta ba wa zannu annahu ma tsammani a cikin su ne su kuma su yi tsammanin ganuwar da suka yi suka kewaye ganin su za ta hana su daga fushin Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasib Allah ya tausa inda ba su tsammani wa qadara fi qulubihim ya jefa razani da tsoro a cikin zukatansu yukhribuna buyutahum bi aydihim suna rusa gidajensu da hannayensu wa aidil mu'minin mu'minina kan yosu fa atabiru ya ulil absar ku dauki izina ya kuma su hankula don haka akwai darussa manya manya da Allah yake so mu koya a cikin wannan abin da ya faru kina lace fa atabiru ya ulil absar ku dauki izina ku dauki wa'azi ku lura ya kuma su hankali daga cikin babban abin da zamu lura shine cewa kataballahu al-aghlibanna ana musu labudda sai Allah ya tabbatar da addininsa sha'a man sha'a wa aba man aba ko ka ki ko ka so addinin Allah sai ya ɗaukaka addinin Allah sai ya tabbata abu na biyu darasi na biyu shine in ka taimaki Allah zaka shiga inuwar Allah wata rana ka samu salon alu wata rana ka samu da wahala idan kuma an kashe ka kai shahada amma in ka yarbe ubangiji to ka shiga uku wanda munafukai suka yi abu na uku shine daga cikin darussan wannan kissa cewa babu madogara banda Allah kaga banun nazir sun dogara ga ginin gidajensu ginin bai amfane su ba sun dogara ga tallafi da agaji daga munafukai munafukai sun tozarta su sun dogara ga banu qurayza banu qurayza bata amsa kira su sun dogara ga kabilar ga kafan ta larabawa ga kafan bata kawo dauki ba kai dai rike Allah Allah ya ishe ka shi manzo Allah Allah ya rike zaka a kullu sai Allah ya taimake shi ya tabbatar da addininsa laula an kataba Allahu alaihim aljala ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء بعدون ألا يا رب تامس زاء كوريس دك أسر سبا لعذبهم في الدنيا da ya saka musu wata azaba a nan duniya kaga kenan ubangiji ba da sai saka musu azaba amma wagga azaba ta ishe su babu azaba da ta ya kore ka da gidanka duk nau'in wulakanci da kai kore ka da gida ba shi yasa wanda aka kore su saboda Allah daga Makka suka yi daraja a wurin Allah kullu ubangiji na ta ambatar su lil fuqara al muhajiri min al muhajirin wal ansar ubangiji na ta ambatar su yana ta faɗin alkhairan su da hakurin da suka yi to da haka duk wanda Allah ya bashi aminci a gidansa to ya gama masa ni'imar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man asbaha mu'afan man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jismihi inda hukutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bi azafiri duk wanda ya waye gari yana cikin aminci a gidansa yana da lafiya ga jikinsa yana da abincin da zai ci yau to kamar an tara masa duk duniya da abin da ke cikin sarkin garin kuma me zai banda wannan iyakan nema duniya ce to babu bala'i irin ya zama baka da aminci a garin babu bala'i irin ka zama dan gudun hijira isa in gudun hijira abin tausayi ne mutum bai sanin haka tunda bata kama shi ba amma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana aminci duk ƴan gudun hijirar da ke Najeriya Allah ka mai da su gidajensu. Allah ka aminci ga wannan ƙasa. Allah ka sa daga 2023 an daina banditiri, an daina banditiri, an daina kidnapping, an daina fashi, an cimma aminci, an samu wadata da arziki. Allah ka sa za a shimfiɗa mulki mai kamanta gaskiya da adalci. Allah ya ce to walahum fil akhirati azabun nar. To nan duniya sun sha korarsu da aka yi da gidajen su tasa Allah ya fasa yin azabar da zai musu. Kun ga kenan duk wanda ya saba wa manzon Allah Ubangiji sai ya masa azaba. Wannan taurin kan da suka yi wa manzon Allah shi yasa Allah ya so musu azaba amma da yake yawa da ta kore su sai ya tabar su da wannan ta ishe su. Zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulah wannan ko saboda sun ta'a ma Allah da manzo wa man yashaqi Allah fa inna Allah shadidul iqab. Wanda ya saba ma Allah ya kamata ya sani cewa Allah mai tsananin hukuma ne don haka ba a ba a ja da Allah kuma a sha duk wanda ya ja da Allah Allah zai galaba kansa sannan kuma zai azabta shi
أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله ولنخزي الفاسقين ma qata'tum bil linatin duk wani dabinin da kuka ga dama kuka yanka kuka kace shi aw taraktum waqa'ibata ko kuka bar shi tsaye da gangan ala usuli akan turakunsa fa bi iznillah wannan da izinin Allah ne da kuma sa don me kuka sare da binnai ai dabino abinci ne dabino alheri ne yana da amfani kai ka ce mai gyara ne to wannan banna ce kake yi Allah ce in mu muka yi masa izini ya haka wal yukhziyal fasiqin Allah ne su ne kaskanta fasike shibka da kun kai da hannayen kuna fadan mahakkucin moriyarta Allah ya ce tumbuke ta a cire ta don ai muku bakin ciki وما عفا الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما أفاء الله على رسوله منهم duk abin da Allah ya yi fai'insa ga manzonsa daga waɗannan kafiran da aka kora to fa ma awjaftum alaihi min khayl wala rikab da man ba ku yi gaggawar tura dawakai ba bare raƙumma ba ku yaƙi ba Allah ce hikima sai ne kawo manzo wannan fai'i ne abin da ake cewa fai'i shine duk abin da ya zo duk abin da aka farauto ko aka ribato daga kafirai kun bisa ga haƙƙi amma ba tare da yaƙi ba ta gaban nazir babu yaƙi ya kace su to wannan sai Allah ya ce abinda Allah ya fai insa falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kashi bai zai duk abinda aka samu ba rabon gani ba za a masa yadda aka saba ita ganima in aka debo to akwai khumsul lillahi walir rasul واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى to nan fai'i wanda babu yaki kashi bai za a yi kashi na farko na Allah da manzo ne na Allah da manzo kuma annabi zai yi tasarrufi gare shi yadda ya ga dama in kuma annabi baya nan wakilin sa zai yadda ya ga dama ولذي القربى كشي نبي أبا أهل البيت سوني ذي القربى سوني أنا بنو هاشم دبن المطلب المطلب بعد كم قريشا واتي شراتهم ونبا ba ma dukkan banin muttalib ke shiga ba kai da banu hashim ne da banu abi talib saboda su ne suka shiga lokacin da aka killa da wasu Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana shi fita wata da watanni aka yanke hulɗa da shi su su ne suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka banu hashim da banu abi talib to suke da wannan fai zaka nan sune da wal qurba wal yatama yawa ga su malaki inna ma dakhala wa khumsu dawil qurba hum banu hashim wa banu al-muttalib haythu kanu yusawwa fi bayna dhukuri wa inasi من قبل فترة ترى نشقة بيوم وما أفاء الله على رسوله منهم أبين الله في إنسان قمن زنس أتكي دوك يسو وما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أما الله شيني يكي كوري ممن زنس وندي غداما تدور من زننس أكنس والله على كل شيء قدير الله من يكوني أكن كومي ما أفاء الله كما تأتي كاكرا تسبك
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دونه كلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى duk abin da Allah ya fi insa ya dawo da shi a matsayin ganima ga manzonsa daga ‘yan birni, balillahi walin rasul, to na Allah ne da manzonsa, kashi na ɗaya kenan. Wali zil ƙurba kashi na biyu shi ne ahlul bait su ne ce banu hashim da banu al-muttalib saboda su ne suka shiga shi'ib tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah yana cewa innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala islam واليتامى كشي نأكو نمرايوني والمساكين كشي نؤدو أربعة متلكا وابن السبيل أباو متفياو عند قدوري كاتي مصر كي لا يكون دولة بين الأغدين ألا يوانا ربوني دومين كر أبردو كير ريك أياو سكان مودا تأتي هذا دلو كتين دو كياتا ذهن نقوم نستكي تافياو سكان مودا أما أسان المسلمين دو كياتنا ياو تاواني تجيك فقراء المساكين وابن السبيل والجار ذي القربى كو والجار الجنب sauransu yanzu in gwamnati ta tara haraji sai kaga an ware kwamiti an tura shi china a ce za su je su yi bincike game da harkar noma sai kaga an ware biliyan uku kafin su je su da sun kashe biliyan biyu da rabi wannan rabin da ya rage kuma nan zai kare tsakanin ministry of finance da ministry of agric da ministry of works da ofishin ssg da of kun gane ku so kudin gwamnati mai yawa ga manya suke kare amma ubangiji sai ya rabon da ba yadda za a yi kudi su kare ga hannun manya balai efcc ta zo tana da ciki wa ma atakum rasul fakhudhu Allah ya ce to abinda annabi ya ba ku ko rike shi idan ya ga dama ya rarraba muku naku ne wanda ba a ba yayi hakuri kuma na hakum an fantahu abinda addabi ya hane ku ku bar shi wattaqullaha ku ji tsoron inna allaha shadidul iqab hakika Allah mai tsananin hukuma ne ba mu gama rabon fai'in banu nazir ba amma lokaci ya riga ya ƙare haka za mu dakata a nan gobe in Allah ya so sai mu ji yadda Allah ya ci gaba da raba wannan da yadda ya ba fuqara'u min al-muhajirin wal ansar da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan rabo abinda muka karanta bisa sawaba Allah ka ba mu lada da mai kuskure ku tuba harshe Allah ka muna afa da gafara ina sanar da ku cewa mun riga mun fara aikin gidan dan uwanmu da muka yi alkawari muna rukun taimakon Allah a cikin sa kuma muna fatar ci gaba da samun tallafi domin abinda aka tara ba zai isa aikin ba amma dai mun fara muna masu dogara ga Allah Allah ya taimake mu Allah ya karɓi ibadan mu Allah ya nuna mana yadda muka ga tsakiyar watan nan lafiya Allah ya nuna mana ƙarshen sa lafiya ya samu cikin ɗaya tuttu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk